محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله روى الإمام ابن ماجه في سننه حديثا وهو حديث قال العلماء إما صحيح أو حسن أو ما قاربهما بين هذا وهذا يعني إن الحديث لا ولن يتقصر وينحصر عن مرتبة القبول أو القبول والإثبات هذا الحديث ذكره أيضا الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه كتاب العقوبة برواية الصحابي الجليل الكريم العظيم الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن عمر أبوه عمر بن الخطاب تقول رضي الله عنهما أما أنس تقول رضاه عنه لأن أباه ليس مسلما يقول ابن عمر أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا معشر المهاجرين هذه دعوة هذا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ثم دعاهم بشيء عظيم كريم جليل يا معشر المهاجرين لماذا؟ لأنهم هاجروا من دار الكفر إلى دار الإيمان واليقين تركوا مكة إلى المدينة فقال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن هذه الخصال الخمس هي التي ستكون موضوعا لخطبتي اليوم خطبتي عنوانها خمس بخمس يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوا ما هي استمع أولا قال لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا هذه هي النكبة الأولى المترتبة على جريان الفساد والانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي في المجتمع وأنت معي ولا تنكر علي أن هذه الكوارث عمت وفشت وطغت اليوم والنبي يحذرنا عن تلك المغبة ويقول في حق أنا أكرر لأن ما تكرر تقرر خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفحش في قوم حتى يولنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاء إلا فشا فيهم يعني الوباء والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم ثانياً ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان كوارث ثلاث إذا منع الناس إذا نقصوا المكيال والميزان يعني الموازين والأكيال بالمد ولترات وهكتولترات أي الموازين والمكاييل ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ثالثا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا الله أكبر يعني إن الناس إذا منعوا زكاة أموالهم فترى رجلا غنيا ثريا ذا مال لكنه لا يمد يده إلى المسكين المحتاج وهذه وهذه الزكاة حق الله لعباده ولا يجوز لك أن تكون بخيلا شحيحا لأن المال ليس مالك المال مال الله والحق حق عباد الله طيب فلماذا تم ليه يقول ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ثم قال ولولا البهائم الله أكبر لم يمطروا البهائم حتى الكلب ولعل المطر الذي ينزل عليك علي علينا عليهن عليكم من سبب الكلب حتى أين وأنت لا تشعر ولا تدري ولا تعلم ولولا البهائم لم يمطروا في هذا الحديث رابعا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم أليس هذا الذي يقع بنا اليوم؟ انظر يمنة ويسرة قبالة وخلفة ترى الذي يقع بالأمة الإسلامية اليوم أرخص الدم دمنا بإفريقيا وبآسيا وبأمريكا اللاتينية وبالدول الأوروبية أرخص الدم إطلاقا دم المسلم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير خامسا وأخيرا وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جئل بعصهم بينهم آخر الحديث عباد الله يجب على كل منا أن ينظر نظرة دقيقة متأنية متجذرة في معاني هذا الحديث ليخرج بلآلئة وكنوز علمية حتى نطبق معانيها في واقعنا الحياتي هذا هذه الأشياء تقع هذا هو حديثي الأول لأنني أريد أن أتكلم عن حديثين أما الحديث الثاني على هذه العجالة أخرجه الإمام مسلم النيسابور القشيري رحمة الله عليه عن أبي هريرة والحديث حديث قدسي ما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي يا عبد الله كل حديث يرويه النبي بلفظه لكن معناه من الله رب العالمين هذا القدسي ولا لا هو القدسي والحديث القدسي ليس كالقرآن لأن القرآن الكريم يتعبد به في الصلاة أما هذا فلا لكن له قداسة له قواعد له أسانيد ويقول الحديث يقول الله تبارك وتعالى أنا أنا وهذا لفظ الجلالة أنا إنه أنا ضمير منفصل ليس متصل أنا أي لا غيري أنا خصيم أو أنا خصم لكل من أعطى بي أنا خصيم يوم القيامة لكل من أعطى بي ثم غدر هذا هو الأول ثانيا وأنا خصم أو خصيم لمن اشترى رجلا حرا ثم باعه وأكل ثمنه ثانيا ثالثا وأنا خصم أو خصيم لكل من استعجر رجلا فعمل له فوفى له ولم يوفي حقه أو كما جاء في اللفظ هذان الحديثان الجليلان الكريمان العظيمان المبجلان الموقران هما الفقر الظهري لخطبتي لكن الحديث الأول يتبع قبة الشرع والكلام كلام نبينا والرسالة رسالة نبوية وهو نبي الله محمد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه من شديد القوى أسأل الله رب العالمين الكريم العظيم الرحمن الرؤوف الرحيم أن يؤمنا جميعا بالهداية وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنا وأن يمن على بلدنا نيجيريا بالصحة والعافية والأمن وبدارنا كانوا كل أسباب الراحة والاستقرار والنمو الاقتصادي يا ربنا لا تولي علينا شيارنا أو شرارنا لكن يا رب ول علينا خيارنا صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ينوى ما سؤال بركة ما درجة عشر المؤمنين الموحدين bayan godiya ga Allah da salati ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutubata na dauko daga hadisi mai lamba da goma sha tara cikin sanano ibn majal kazwini al'imamu ibn abid duniya ya ambaci hadisin cikin littafin shi al'uquba sunan littafin kenan al'uquba kun san ibn abid duniya yana da kutub hatta kan furfura ya magana hatta kan yunwa ya magana hatta kan ƙoshi ya magana hatta kan tsufa hatta ƙuruciya hatta zidda hawaye don tsoron Allah hatta dariya ya magana mutum ne mausu'i ya ambaci hadisi hadisi na na biyu kuwa yana cikin sahihu muslim inda Allah ce zan yi rigima da mutum ukuran kiyama a rigima yau rigima da wanda ya fi ƙarfinka ai sai ka ce da Allah ya haƙuri Allah ne fake magana la ilaha illallah mu fara da hadisin farko tuku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan hadisi wanda Abdullah dan Umar ya ruwaito yace muna zaune sai manzon Allah ya tinkaro mu inji ibnu Umar sahabi dan sahabi Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifin shi annabi ce ya ku gangamin waɗanda kuka yi hijira daga makka zuwa madina duk sai idan dunanmu suka je ga manzon Allah saboda saƙo ne za a ba mu ya ma'asharal muhajirin ya sifata su da wani babban aiki mai daraja ya ce ya ku masu kuɗi ya ku ƙuraishu ya ku hazaraju ya ku ausu ya ku bane abu a jin shi gefe ya waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina kai kace sun ce na miya rasulullah ita ce ku tsaya ku ji akwai wasu abubuwa guda biyar wasu halaye biyar wasu tadodi biyar idan suka faɗo muku in suka rincaɓo a kanku in har kuka rayu kuka gansu sai tsaye addu'a ce kai ina fata kar ma ku gansu to kaga dole kai hankalin kai waɗannan abubuwa ne wannan magana fiye da shekara dubu da ɗari hudu aka faɗa to gashi mu cikinsu ya za mu yi kyan kuma shi yi addu'a ina roƙo kada Allah ya sa ku ga lokacin to ya za mu yi ma'ana in kun ga lokacin to fala haula wala quwwata illa billah ga su su biyar sai ce na farko alfahasha in ta yaɗu tsakanin mutane ana yi ba a jin kunya to Allah zai dirkake ku zai sako muku cututtuka ku kasa gane kansu da bala'o'i waɗanda iyayenku da suka wuce wallahi ba san su ba a to ba mu gani bane yau babu ne menene alfasha to kalmar alfasha yawanci in aka sake ta yawanci ana nufin zina ne da luwaɗi a'udhu billahi wa akramakumullah da maɗigo musahaka abinda suke kira ashuzuz jinsi to amma kalmar alfasha giya ma ta shigo sata ta shigo amma galiban ana maganar zinace-zinace abinda suke kira al'infilatul jinsi sexual uncontrollability kamar da suke faɗi mutum ya zama kamar bunsuru sha'awa ya kasa danne ta ya saki ido ta je masa fitina har da masu bin dabbobi a yau astaghfirullah wata magana ba daɗin ji yace to in haka ya faru ku jira ai kaida ce kawai cat da cat ne kama tadilu ne to da sai kun ga cututtuka to ah to ba a gansu bane na ana maganin ciwon sanyi ne aka koma ana maganar gonorrhea sai ga kanwa uwar gami mai suna sida wai ita aids wai ita hiv human immunovirus mai karya ma jiki garkuwa wai har suna kiranta acquired immune deficiency syndrome turanci ne ni sai na canza turanci na ce sunan shi Allah's inevitable destruction of the sinners duk za su baka wancan zai baka h wannan ma zai baka h ma'ana ragargazan da Allah ke masu sabonsa Allah kanka samu cikinsu to yau baya faruwa ne yau zinar da abin da ke miƙa mata goron gayyata tsiraici je ka jami'o'i yau jika colleges of education yau jika poly-poly yau tsiraicin da bayyana jikin lasisi ne adireshin wai kanta ya waye kuma ku sai ma 'ya'yanku wayoyi ku dora musu data-data ina ma ku sai musu data madadin data data tsiya yau ba gara data ba su dinga kallon fasadi da fitintunu da yawa to haka annabi mai ya faɗa alaihissalatu wassalam sai kun ga cututtuka yau ga sunan muna gani kuwa ba lokacin tsawaita magana bane ba ce na biyu sai ce da zaran mutane suna tauye mudu sai Allah ya jarrabe su da abu uku wahalan neman abin kaiwa baki bakin talauci da muguntar masu mulki ah to muke faro a yau ba talaucin na yau ba fatarar yau shekaru kusan talatin ni na yi ce fanin naira biyar a gidana naira biyar biyar a damin da canji in ka isa ka ba ɗanka kudin makaranta naira biyar a yau kirki maganar naira biyar yanzu an fara kai ma naira ma hamsin hari sannan ka ce shugabanni ne kaza kaza kai baka kalli aibinka ba idanunka cike da kwanza ka ce wani gyara idanunka kalli naka ido na'am shugabanni da laifinsu na'am su ne lamba farko Allah zai fara kamawa amma kai ma shugaba ne a gidanka a makarantarka a masallacinka a ofis ɗinka a kasuwarka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyaci tauye mudu tauye mudun nan ya kai ba abinda za ka sayo ba gan shi bai cika ba je ka sayo shinkafa buhu sai ka ga saman bai cika ba ka ɗaga ta da kyau za ga saman nan shakwalolo sai an sa kusan kwano ko mudu uku amma kuma da sunan buhu ka saya an ce maka wannan reɗewa suka yi suna cin wuta wa ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a hatta mota yau akwai da suka kware a sayo motar daga belgium daga america daga ina kana kana sai a cire batir toye mudu ne a cire batir a cire rediyo da ma zai yi da sun cire ainihin inji ta sun san ba maganan an cire inji ba don allah suka bar inji ba fa a'a don asiri zai tono albishirinku tonon asiri na jiran waya miskiniya ba ta tsira ita ma daga wannan ta'addancin ba sai a cire mata duk accessories ɗinta ka sai waya kuma sai ka sai kaza kaza kaza ka komai sai an cire shedan ne ya fi tsara kanmu koya aka yi Allahu Allah na tuba wannan bala'in har gawayi in za ka gasan yana tinkarowa gawayi sai a baka cur tsakan ne gawayi ƙasan duk yashi ne kuma ka ake saidawa madara da wahala ka sai ta je ka sai kwalin nido je ka sai gongan nido ƙasan ne kusan ma ya rage kiris a dinga ba ka rabe a matsayin kasai kuma sannan kana jin naɗi ka biya mun ɗauka lahirar nan wasa ne wallahi da yawanmu sun ɗauka abin nan wasa ne kawai mutuwa ma don bayan da za su yi ne sun ganta ne kawai lakin da kafiran minan nas yi kazzibuna al'akhira bi a amalihim illamakon bi a kawale yauto ya mudu ga shi nan da yawa a kowane irin fili yau wannan kaɗin kawai ka bayar magani a je a karya mishi wato ƙwarin shi a ba da kuɗin mai kyau ne a zo a saida mutane ana gama da cututtuka iri-iri kuma aka samu al'ummar mu sakaka sai in yamare su shiga ƙauyukanmu ba likita ba kuma in ga ɗora mutane magunguna bala'i iri-iri wasu hakiman ƙauyen inda za a ba su hungo-hungo sai su kawar da ido mutu mana misali baka isa ka yi wannan a nasu yankin ba wace al'umma ce mu da Allah nan aka yi rasuwa a hoton nan kwanaki ko tsami boka ne ko ina ne aka kira ni da zo zan magana ta'aziyya na sha kwana wajejen dafa ɗin nan zan wuce kusa da gidan marigayi habibu gurzu Allah ji kanshi da safe sai ga yara 'ya'yan musulmi sun yi layi a shago wani inyamuri ana sayan magani mr chokes Allahu akbar ni ban ce karka sai magani ba amma mai rubabban baki in ya tashi tauno ya a hankali abinda nake cewa kenan ba mu san ciwon kanmu ba ne muna barna ɗin wasu ma na barnan to ƙarƙashin wannan magana tauye mudu suna nan iri-iri hatta tela sai sa dogon lamba zarar ya ƙara ɗinke ci kuɗi sai ka sa duk zarin yanzu tauye mudu ne kai ma'aikaci da kake zuwa ofis ƙarfe takwas madadin sha ɗaya aika tauye mudu saboda takardar kwantaragi ofa ta daukan ka aiki baka aka ce ba kai lecturer da kake ba yaro maki kasa da abin da ya cancanta saboda uban shi baya baka amblan brown envelope ka toye mu ke da mijinki zai baki kudin zuwa asibiti dubu goma kin je kin ga likita duka duka dudu dubu uku sauran fa an boye kana ina wani ke bani labari wai an je kamar da na faɗa ƙila sa a wadatar ne hudu ba anan ya je wai makaranta makaranta ta ce kowa headmaster kowa ya gaya mai yan aji za a gyara makaranta ana bukatar kowane yaro ya gaya ma uban shi a kawo naira ashirin ashirin shi malam da ya je sai ce kai yara kowa an ce kawo naira arba'in arba'in tunda yaran ba su wurin shi ma yaro ce da oshi ma ma an ce a kawo naira sittin sittin tun da uban baya nan ita mata ce an ce a kawo naira tamanin-tamanin. al'umma irin wannan yanayi ka ce mu zauna lafiya kun dauka tarawa mai sallah mu watse shikenan kawai akwai sakon da sallah ke bayarwa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala dhikril akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un a gurguje yan uwa masu albarka na biyu kenan na uku magana kan tawaye mudu magana ce mai faɗi na san ina faɗa za ku hangu ko misali ga sunan da yawa na uku da zarar mutane sun hana zakkar dukiyarsu Allah zai hana musu ruwa sai rike ruwan shi amma na ta uku yace ba domin dabbobi ba wallahi da ba muku ruwa ba shi albarkar kaza ka dangare ke shan ruwan kaskoki ko in ruwan ya zo ya yi taɓanna a yi ta mutuwa ga ruwan amfani ya ke zuwa yau sau na aka yi wannan kuwa mu kalli halayen mu na hudu ishi da zaran kumarwar alkawarin ubangiji to sai kuma allah ya aiko da makiyanku su dinga gallaza ku shi muku mutunci su muku yadda suka ga dama yau ka ɗauki misali cikin tsokaci na wai an ce za a canza kudin najeriya canzawa akan mu an canza kusan shekaru goma da suka wuce ashe abinda suke nufi wannan wai rubutun larabci da dukke damus don me aka rubuta rubutun ajami a naira najeriya wai ana so a musuluntar da najeriya to inda ya rubutun nan na ajami ba larabci ba ne kun san ba ma arabiya ba ne inda wannan shi ke nufin musuluntarwa to mu da aka sa rubutun boko kuma fa wa aka fi cuta ke rantu mu aka fi cuta to amma sai dai wal kafiruna hum zalimun to amma kuna da shugabanni kuna da yan siyasa su waye suka yadda da wannan magana banzar wai a sanu a ciki ba shugaban da kuka zaba bane masu cin amanan mu mu zabe ku kamar za ku yi abin kirki ku zama na abu daban to Allah ya san mun zabe ku ne akan mun san mun gamsu da nagartan ku kun saba kuma Allah zai shiga tsakaninmu da abin da kuka yi kenan ba ma kuma da dama kan mun ci a zaɓe kun saboda mun kalli alkhairi ne wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin in taraktumul haqq taraknakum azo da wannan magana banza ga wannan babban bankin da ya ke ta manutsiya ta ku kun kuma kyale shi amma an samu musulmin da ya hau shi wancan kafiri shugaba ba zai kau da shi abinda muke cewa wai ina wakiltar musuluncinmu haka dai sai mu yi shiru mu yi magana lan naskuta alal haq la tubayyinunahu lin-nas wala taktumunahu sai su rena ku ito amma da laifin mu ai laifin na shugabanni ne ka bana ba ku misali ba nawa muke cin amana tsakaninmu nawa muke da muguwar makwabtaka tsakaninmu nawa muke da gaba da juna tsakaninmu nawa almajirai ke raina malamansu saboda fitina haifar da fitina ka karanto hadisi kwaya daya ka tada unguwa fitina kai ma ka zama dan akara makallahu fitina ne ka zama shedani ka farraka jama'a nawa musulmin ke farraka ahli suna suke haduwa kowa da son zuciya li kulli jama'atin fina imaman walakin aljami'a bila iman sadaka idan bango ya tsage to ba ma banguna ne suka tsage ko ka ce bangaye ba kadangare ba ne kadangaro ne mushkilolinmu da yawa da tawa da taka da taku da tasu da tabu ba wani tsarkake cikinmu ni mai magana ina je ba kai na tsoron hali na nima kai ma ka je makanka mai magani maɗu mu gyara mana wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mallakatul yahud na hudu kenan na biyar sai ce da zaran shugabanninku sun aje ƙorani ba shi ba ne alƙalinsu sai Allah ci gaba da gwara kansu ba za su taɓa haɗuwa ba su yi tarjima ko kawa akan kujera ɗaya kujera ɗaya huluna talatin kai ɗaya hula talatin sai ni sai ni sashekar radiyo suna cin mutuncin junansu da sunan siyasa ana ƙarya ana tsafi sai an yi mulki me daɗi cikin mulki mulkin da 'ya'yanka ba sa samun lokacinka iyalanka ba sa ganinka ga cinye dukiyar al'umma galiban sannan Allah sai muku ya sami ku ya Allah Allah ka kawo mana ɗauki hadisi na biyu ba zan kawo shi ba duba da lokaci kawai abin da ya rage shi ne abin da ya shafi tsokaci na yi tsokaci kwaya ɗaya tsokaci na na biyu ku ji wannan magana da kyau ba don mai wannan tsiyar ta ma isa ba wata shaidaniya ce ta bayyana kwanan nan da wani shiri da suke yi musamman akwai masu ɗaukanta ɗaukan nauyinta mai sunan tura ta kai bango jarumar hausa ba abinda take illa zagin dan fodiyo da cin mutuncin shi da kokarin wai kunna wutar fitina tsakanin wai hausawa da fulani ta ce awo kin makara da ke da iyayen gidanki wannan al'umma ce guda ɗaya musulunci ya haɗa su bayan da zakwai mun san akwai masu ɗauka ba ka ganin hayaƙi ka ce babu wuta shi hayaki a dare shi mene ne wuta ne suna nan tana nan ta bude shafi na ji wani profesa na tarihi a jami'ar audu mummuni a niger bahaushe shi ma irin wannan magana ya zagi ɗan fodiyo kaza-kaza ai jihalin shi kawai ta'addanci ne aka yi ma hausawa hausawa ku farka ne muke so ka kawo to muna faɗin wannan don 'ya'yan musulmi ku ji su tunda muna da manajir muna da wurin aika da sako ku sani shaidano ne makirai ne kuma matasa ku buɗe misali ga shafi zan ba ku suna ku ce kifi na ganinka nijar koma ku tsara abin da suka faɗa ku dinga musu raddi saboda alhadidu bil hadidi yufatu karfe ke dukan karfe yo idan kwai ya ce dutse fito mu yi boxing in ji kwai kwai ya ce dutse mu yi kokawa sai dutse ke ce da Allah na tuba amma ku Allah ya tsine ma dutse ku wanda ya haka da shi ba yo idan ainihin shi kwai bai ji shayi ba dutse ka jin shayi yo idan kwai ya ci karo da dutse ya fashe to ina ga idan dutse ya fada kan kwai ya yi mai ya marmashe to da ka baya halatta yin shuru kan munkarin masu munkari tana yada wannan fasadi an turo min malam barka jini ai ba sai na ji ba mun san inda suka fito mun san wasu ke daukan nauyinsu yanzu kai da ka faɗa wacce rawa ka ɗauka na gaya wa malam iyakanta kenan ni ka san kafin nawa na faɗa nawa na lekcoci a waje da wajen najeriya akan haka misali karka zamanta wanda ba ka motsa komai motsa alkhairi bal na ƙazifa bil haƙƙi alal batili fa yadmaghu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun allahumma izza al islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم عليك بالكافرين وعليك بالظالمين وعليك بالمنافقين وعليك بالمذذبين يا رب العالمين اللهم سلمنا من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب يا رب العالمين وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب اللهم من علينا بالهداية الله كباك سم زمالا فيها دو كنشر هنكلي يا الله وهلا دفترة دتجريفي الله كيا يا مسلم الله كباك سم زمالا فيها دو كنشر هنكلي زابيدك تنكارو مبدي Allah ka sa a yi lafiya. Jini, Allah karka sa ya zuba. Allah ka ɗauki mulki da jagoranci a jihar mu ta Kano da ƙasa ka danka ma bayinka na gari. Duk azzalai masu mugunta Allah karka ba su, ka kyashe mu daga sharrin su, ka tsara addininmu da malamanmu na sunna da dukkanin malamai na kirki ya Allah. ‘Ya'yanmu Allah ka masa tarbiyya, ka tsara ibadojinmu, Allah ka mai da arziki hannun musulmi ya arhamar rahimin. Allah an shirya ma addinin ka makirci da mata gugu Allah mai da kansu. Alkhairi inda ke kawo mana ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin